الرحيم بل يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرينا لهذا المهضر والتعطي فيه نظرة تأتي لنا في الزفر وبعد الحمد لله من ساكدا ويو قوم شابقوي قوتا قوم الدبو بيود قوم شاشدا dan ci gaba da littafin maulanmu فضيلة الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني النهج العميد ود muke cikin babin da ke magana akan adabul ikhwani ba'dhum ala ba'd wato ladabi na yan uwa tsakanin su da junan su wadda a zama da ya gabata mun fara babin yau kuma za mu daura za mu shiga al ikhwanu ala thalathati aqsam mulaya sharif yace su ‘yan uwa sun rabu gida uku, in an ce ‘yan uwa kalma ce wato mai wato wadda ta suna ta haɗa sai an yi fashin baki. Al'awwal na ɗaya kowa inda ɗan uwanka ne ga rabonsa gida uku. Al'awwal na ɗaya man huwa fauka ɗabaƙatika wa anta ta'lamu bi annahu fauka tabaqatika فهذا يجب له عليك حق الأدب والخدمة يقرب من مال شيخك عليك متى كان المراعى في ذلك وجه الله تعالى wannan shi ne ɗan uwa na farko duk inda ka ji ana cewa ɗan uwa ya ɗan uwa kaza kaza to ɗan uwan gida uku ne na ɗaya shi ne ɗan uwanka a addini wanda man huwa fauka babakatika wanda yake sama da wato matsayinka dan uwanka ne amma yana sama da matsayinka wa anta ta'lamu bi annahu fawqa tabaqatika kuma kai kanka ma ka san ya fi matsayinka akwai irin wannan aiki wanda da kun gabu kawai ka san wannan dan uwanka ne amma lalle ya fi matsayinsa yana sama da naka wataƙila ko a ilimi wataƙila ko a tsoron Allah ko kuma dai ma a matsayi in sufanci ne a sufanci ne don bayan da za a yi kana mukaddami kawai ka ce za ka ɗauki kanka ka haɗa da wadda shi shaihi ne wato mai zawiya kai kuma mukaddami ne mai buɗe da'ira kawai ko kuma dai kai kawai muridi ne iri na haka empty ba ka da wani pause baka da wani pause to ya tsaya muridinka duk wani muridi dan uwanka ne shi din ma ya lura da in ya fi ka tafiya cikin Allah to sai ka san wannan yana sama kai dalle in ya kai muqaddami balle in ya kai shayhi mai zawiya mana da yake da masallaci da ake wazifa ake sallah ake zikiri ake yake da makaranta yana koyar da ilimi sannan kuma yana da in baki suka zo yana da masauki shehi wanda kuma aka ba shi ijaza mutlaka to shi ba kuma sai ya bi a hankali ya san akwai na sama da shi shine khalifa kamar yadda a yanzu akwai khalifofin shehu ibrahim irin su shehu dahiru radiyallahu anhu su ne khalifofin shehu ibrahim su ma kalifofin gaba daya sun san wanda wanda ya fi a cikinsu to su ma sai su sallama masa wanda ta'lamu bi annahu fawqa tabaqati kai kanka ka sani ya fi matsayinka fa za wannan yajibu lahu alayka haqqul adabi irin wannan mutumin wadda ka riga ka sani tabbas yana sama da kai to ya wajaba kanka yana da haƙƙi a kanka na kai mai ladabi wa khidmati kuma kamar hidima in Allah ya baka hali ya qarubu min mali shaykhika alayka ladabi din da za ka yi masa ya zama kusa da irin ladabin da za ka yi wa shehinka ba ce kai irin sa ba ya qarubu aka ce ba bi menene fa'ida ya kulu ko to ya qurubu mali shekhika ya zama kusa da irin min mali shekhika alaika kai mara ladabi kusan irin wanda kake wa shehinka mata kana al-mura'a fi zalika wajha Allah ta'ala matukar abinda aka kula da shi na halin mutumin ya zama halinsa komai yana yi ne don zatin Allah kenan fa sai ka lura da irin mutanen ba kawai da kaga mutum an ce ma wannan a wannan fa shehi ne mukaddim shi kenan kawai duk inda ka ganshi a a ma kana al mura'a mata kana al mura'a fi zalika wajhan Allah ta'ala abinda aka kiyaye aka lura da shi din ya zama fa saboda zatin Allah ne mutum ne wanda ya tafi cikin zatin Allah to ka girmama shi ba lalle sai shehin ka bane in dai mutum na Allah ne kuma ka tabbata ya fi ka to girmama shi kawai an lura da wannan ɗabaga ne kuma wallahi kowa ya san wanda ya fi shi sai dai in yaƙi kawai in ka ƙi da ganga amma ka san wanda ya fi ka ba ta inda za ka fara cewa ma ka kai shi ma bai da ya fi shi don haka in har ya zama na Allah ka lura da shi mutumin nan tafiyar sannan zatin Allah ya sa a gaba to sallama masa kawai kusan irin yadda kake yaushe ɗinka wasani na biyu man huwa fi martabatika wa tabaqatika ilman wa halan ko wa hadha laka alayhi mithla ma lahu alayka illa annaka tajtahidu fi an tuwaffiyahu haqqahu wa la tutalibhu bi shay'in min huquqika nabiyu shine man huwa fi martabatika wa tabaqatika dan uwa na biyu shine wanda yake da martaba irin taka yake a tsara irin naka sa'anka kuma matsayin ku daya ilman wa halan ilimi da kuma hali gaba daya ku tsara ne tsare ku ne to irin wannan wa haza irin wannan laka alaihi mithla ma lahu alayka kana da abun da haƙƙi irin wanda yake da shi a kanka ma'ana kowa yana da haƙƙi a kan ɗan'uwansa kenan na girmamawa kana da haƙƙi irin wanda shi ma yake da shi a kanka illa sai dai annaka tajtahidu kai kai iya kokari fi an tuwaffiyahu haqqahu ka cika masa nashi haƙƙin kai kai kokarin cika masa nashi haƙƙin wala tutalibhu bi shay'in min huquqika kar ka neme shi da wani abu daga cikin haƙoƙinka wai lalle lalle sai kai sai ya cika maka kai ma ya zama test by bata kenan ai mara yadda wasu suke a gara galla eh a gara galla a gara galla a gara galla a gara galla a gara galla shi yayi mar ya mar shi kenan wai kamar yadda doktor makari zuwan sa na karshe nasihan da ya mana nan gari shi imam na national mosque kenan nasihar da ya mana yace kar kar ya zama jinki girmama juna din nan ka bayar in baka ka bayar in baka duk inda zo a a kai ba ruwan ka karar kalle ku sai ya girmama ka girmama shi kawai ya zama sai da ka fantarwa kenan canji wanda baya ma haka kai kai ma haka daina ba haka wani su zaka ga abun ba kamar shakiyanci to ka zama mai girmama halittar Allah ko da mutum sa'an kan ne girmama shi karka jira wai shi ya girmama ka shine nan wala tutalibu bi shay'in min huquqika karka tsaya neman sai ya cika maka wani abu na haƙƙin da ka sani ya cancanta ya cika maka kai dai cika mai nashi kawai sa'an naka to sa'an naka kuma yanzu misali zan yi ga kuna kullum a nan muna haɗuwa a halkar nan muna karatu to ba kada ka ji an ce man huwa fi martabatika dabaqa dabaqatan fi dabaqatika ilman wa halan ka dauka dukkan kunnan ɗabakar kuɗa ilman wahalar in haka ne kake tunani to kayo da kanka ba haka bane eh a halkan nan da muke tare ɗaya kuke in ana magana ilimi ta ɓangaren wannan halkan a ko ba ko ba tsaya yin shafi ba ka sani a cikin nan ɗin wani ya fi wani haka ne akwai wanda kan ya zo nan ma dama yana karatu ya samu abin da ya samu akwai wanda har yanzu ma yana nan ɗin kuma yana karatu kuma ya yi zurfi a karatun naka kai kuma nan kawai ka sani ba ka san ko ina ba ba ka tsara ko alifi to bayan da za ka yi ka ce ɗabakar kuɗi a ɗabakar kuɗi a halkar nan da muke dai a wanda sauran guran saboda ƙila za a zo a nan wani yayi wani abun da kai sai a ciki ga shi dai halkar ku da a ba sai ka rike baci a cikin kun yake kuma sai ka da wadan kallo to kaga sai ka san irin wannan ka samu irin ka san irin girmama wanda baka yi masa kar ka jira sai ya girmama ka kamar yadda Maulana Sharif ya faɗa ya zama ba ni gishiri ba kamar da kenan in kana jira ya akarkala Allah ya akarkala akarkala akarkala ka bashi ya baka ka bashi ya baka duk inda kuka to ba haka bane ba shine ake abin nema ba na biyu kenan a cikin yan uwa wa salisu sai na uku man wa dunaka halan wa tabaqatan falahu alayka haqqu rifqi wal rahmati wal ihsani wal ri'ayati wal afdai ولا بد أن تنظر إلى الإخوان يعني إلى الإخوان هذه النظرة إن أردت أن تسلم من العطب ولو كان في تلامذة شيخك من ينتمي إلى هذه الأقسام كلها يواشك لما وجب عليك أن تستعمل مع كل قسم ما يليق به من الأدب تبالي ما كجيوتا نأكو أتكين ينقوى تندم منشي سورة بجدا أكو شين من هو دونك حالا وطبقة shine wanda ke ƙasa da kai a hali da daraja matsayinsa yana ƙasa da naka to wannan falahu alayka haqqur rifqi war rahmati wal ihsani war ri'ayati wal abdad haƙƙi biyar yake ka wuyanka ka cika mai haƙƙi biyar na ɗaya falau alaika haƙƙun riski tausasa ka riƙa bin sa a hankali don kawai kafin mutum sai ka riƙa bare bar wuta kan shi kenan kai ka zannu babba a'a tausasawa ɗaya kenan war rahmati da jin kai wal ihsani da kyautata masa ka riƙa ɗan busa shi waɗini ɗum waɗini losta jaka yanda tunda kai babba ne kana sama da shi sai ka ɗan masa ihsani wata rana ka ɗan siyo riga ka ɗan nan naɗe ta a ɗan wani ɗan leda ka ɓoye ka miƙa mai isa ne kenan in mutum ka fi shi haƙƙinsa a kanka tausasawa jinƙai kyautatawa wa ri'aya da kulawa wal aqda da kauda da rinsa ido ga barin bibiyan kallon ai kurakurensa sabar ido Allah Allah kake yi ya faɗi in ya faɗi zai ka tashi a kansa to in ka fi mutum wa'annan abubuwa su ne haƙoƙinsa a wuyanka wala budda an tanzura ila al-ikhwani ba makawa lallai ka nazarci kai nazari kai dubi zuwa ga yan uwa har nazara wannan dubi da muka faɗa din ka yi shi ne in arabta an tuslima min al'aqabi in kana so ka kukuta daga halaka kar ka kai dameji don ba kai in ba kai nazari ba wataƙila ka zo ka rena ruwan mutum ila ya fi ka ba ka sani ba kana rena shi kullum kana mar gani ha Allah ya kasar da baka na yake yi a ranka kullum ba ka sani wannan babanka ne ma ba yayanka ba zai iya faruwa yan auna tsoron Allah sa wataƙila a sike ni naka ko kwatan naka bare ba wataƙila to sai ka yi nazari in ba haka ba ka fada halaka in aratta an tuslima min almanin ya atabi ko in kana so ka kubuta daga lalacewa daga halaka aha ولو كان في تلامذة شيخك من ينتمي إلى هذه الأقسام كلها da dai a cikin almajiran shehinka akwai wanda ya nasabtu da ɗaya da wa'innan sifofi ko kuma rabe-rabe dukkansu na ‘yan uwantaka ɗin nan na farko mene ne wanda yake sama da kai ko kai kanka kasan kuma ya fi ka to an ce kai marmai akwai haƙƙin girmamawa ladabi da hidimtawa har ya kai kusa da na shehinka a kansa ko in har mutumin ya zama na Allah ne na biyu shine wanne wanda ke sa'anka a ɗabaka ɗaya kuke a ilimi da hali to yana da haƙƙi irin wanda kake da shi a kansa sai dai kai abin da ake neman ka da shi ka yi ƙoƙari ka cika masa nasa haƙƙin kar ka nemi wai lalle sai ya cika maka naka sai kuma na ƙarshe wanda yake ƙasa da kai wanda muka gama bayanin sa yanzu ko to in a cikin almajirai shehin ka akwai wanda ya haɗa wa'innan sifofin gaba ɗaya to wajaba alayka an tasta'jila ma kulli kismin ma yaliku bihi min al to wajibi ne akan ka ka mu'amalan ci kowane kashi cikin waɗannan kashi guda uku din in ya fada ɗaya ka mu'amalance shi da wanda ya cancanta duka ma yaliku bihi abin duk da ya cancanta da shi in a sama da kai yake kuma almajirin shayinka ne to girmama shi kusa da yadda za ka girmama shehinka in almajirin shehinka ne shi ma shehin ku ɗaya misali ko amma kuma ya fi ka to karka ce a to a nan ko me ya samu a shehin mu ɗaya ndugu go min gundi wita dada min go ko ma me ya zama shehin mu ɗaya duk wani tsalle-tsallensa da kuke gani yake yi nan shehin mu ɗaya ne don haka ni kawai abokina ne a a wani karka kuskura ka bashi haƙƙin da Allah ya bashi in sa'anka ne na tsara in kuma ka fi shi ka yi masa wancan haƙoƙi guda biyar da muka kulle da su fahad al-arab wannan ladabi da muke magana ji maulana sharif lazimun bainaka wa bainal mu'minina umuman aidan wajibi ne ka tabbatar da wannan ladabi tsakaninka da ƴan uwanka musulmi gaba ɗaya bisa gamewa umuman ya waje ba wato ka tabbatar da shi tsakaninka da ‘yan uwanka musulmai ma gaba ɗaya muminai aizan har yanzu faɗar a ƙadar lahu a hadar kowace bainar muminina hakika Allah ya kulla alkawari na ‘yan uwantaka a tsakanin muminai da kaulihi da faɗinsa innamal muminuna innamal muminina ikhwatu fasli baina akhawaykum a cikin suratul hujurati ko yace lalle iyaka su mu'minai ikhwatu yan uwan juna ne duk inda mu'min yake dan uwan mu'min wala farqa fi hada babu bambanci ba a wannan yan uwantaka da muke magana bainar rijali wan nisa'i tsakanin mata da maza duka kowa dan uwan juna ne wal ahrari wal adid haka nan ƴaƴaye masu ɗanci da kuma bayi babu bambanci tsakanin su in dai musulmai ne dukan su yan uwan juna ne والصغار والكبار haka nan kuma da kanana da kuma manya duka dai babu bambanci yankuwantaka tsakanin su wa bil hadisi ya zo a hadisi fil adidi wal mawali a cikin hadisin ya zo ya zo yana magana akan abin da ya shafi bayi da kuma barori cewa ne Allah karanta min wannan hadisi bismillah ku karanta min wannan hadisi da Allah na'am بسم الله وانا اخوانكم ايه نعم ها عندي مويني بقية دي برا بسم الله وانا يعني ايه ya a'a kada ainihin kam da Allah kan nan da wai wai na kan ji wani kare ainihin gida da mu kam an da wani bokkai to sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ikhwanukum khawlukum ja'alahum Allah tahta aydikum mubtada ne da khabar a wurin malam bayan ku yan uwanku ne amma mubtada wato khabar ne muqaddam da mubtada muakhar ma'ana ainihin sa khawlukum ikhwanukum sai ka ce ikhwanukum khawlukum kun gane bayani yawa su bayan ku abun mallakan ku ƴan uwanku ne fa su ma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawlu din nan wato asalin kalman guda ɗayansa wato kha'il wato in ba kaya sarfu da ma daga kha'il ne abun mallakanka na bayi da sauransu ja'alahum Allah ta ta idikum kawai dai Allah ne ya sa su kawai a gargashin hannayen ku kulawan ku amma dai su ma ƴan uwan ku ne mutane ne irin ku suna cin abinci irin naku suna sutura irin naku su ma suna duk dan adamtaka sai dai kawai Allah ya mallakar da su ne kawai a hannun ku alhadith wal iman shu'bun wa shara'i'un muta'addidatun a'zamuha شعبة المحبة الخالصة وعنها تصدر جميع الأعمال حسنة وصوابا فإنك إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم سألت عن سنته وللإيمان, وللإيمان شعب وشرائع متعددة إيمان ينادى رأس ينادى شريء ما سيوه شي إيماني ده فكي جيدنا سنكي وجل سبعين كو a wani hadisi yace go yana da rassa da kuma shari'u daban-daban masu yawa a azamuha mafi girma a rassa na imani din shi ne shu'batul mahabbatil khalisati shi ne reshen soyayya ta Allah soyayya takakkiya dan zatin Allah wannan shi ne mafi girman rassan imani wa ana tasduru jami'ul a'mali hasanatan wa sawaban daga wannan soyayya khalisa don zatin Allah din nan dukkan gabaki ɗayan ayyuka kyawawa na daidai suke samu asali suke suke samuwa fa innaka domin kai idza ahbabta nabiyya sallallahu alaihi wa sallama idan har ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta an sunnati to dole za ka yi tambaya yaya sunnan sa ne take yaya hanyar sa take sai ka bi ta in dai ka so shi shine kullum magana da nake soyayya ita tana sa biyayya shine nan maula sharif yake nuna mana in dai ka so annabi to zaka yi tambaya ya ina hanyar da ya bi ne kam me yake yi ta ya yake kaza ya yake kaza 24 hours of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka bincika ka bi diddigi kai koyi da shi amma in baka so shi ba ha babu ai ba ka so mutum ba in ka bi shi ma don dole ne kawai hatta ta amala har dai kai aiki da ita sunna za ka yi tambaya akan ta har kai aiki da ita bai za amilta ai alimta ha idan kuma ka san sunnar to amilta biha lalle za ka yi aiki da ita walam tatrukha li ra'ayika ba za ka taɓa barin sunnan manzon Allah ba don wani ra'ayinka au li ra'ayin gairika ko ra'ayin waninka ka ajiye ra'ayi sunnar manzo Allah ka bi ra'ayinka ko ra'ayin wani ba za ka taba yi ba in ka so shi minan nasi wani ra'ayin wani daga mutane akhraj al-imam Ahmad imam Ahmad ya fi hadisi wa Abu Bakr ibn Abi Shaybata fil imani da kuma ma'ana da shi da Abu Bakar dan Abu Shayba a cikin babin imani wanda yazo daga littattafan su min dariqi Isa ibn Asim daga hanyar ta hanyar riwayar Isa dan Asim قال يتي حدثني عدي ابن عدي يتي عدي دان عدي يا باني لاباري من حديثي هو عامل لعمر بن عبد العزيز شيء نن تو مي ذاتي عامل مي ذا مي عامل وهو عامل لعمر بن عبد العزيز ku taimaka mana duk inda kuka na jajirki na yi muku tambaya ko wani abu ina so hankali ku koma kai ne duk inda kuka sake haduwa da shi kun wuce wannan da mai amil ku dubi kalmar mana ai kun santa amil na ainihin ba ku san amal ba yan ce amil sai ya zama mai ha ko mutum daidai ya gaya mana eh mai aiki na ka goyi baya ko kana da ko kuma kana da jihar eh mai aikin ko kai ma ka hau dukan kuwa ma'aikaci ok to to ya dan gyara wai ma'aikaci to me bambancin mai aiki da ma'aikaci tambaya ko da yake kar mu shiga kuma ba mu dawo karatu mu kawai to duk inda kaga an ce amilu fulan irin wannan aka ce ma amilu amilu li umar ibn abdul aziz gwamna ne na umar da abdul aziz da ya naɗa shi ala alal jazira ya naɗa shi gwamna a jazira kar ku zake ganin wannan ya zama kuna da rashin wayewa a kansa hina izin a wannan lokacin yana gwamnan umar dan abdul aziz ai jiya na dan yi magana umar da sakan ko yawa to gwamnan sa ne kala yace kataba ila إلى عمر بن عبد العزيز يا ربوتو إذوا عمر بن عبد العزيز يتي أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا lallai imani yana da farillai da shari'u da iyakoki da sunnoni wa man istakmalaha duk wanda ya cika waɗannan farillai da shari'u da haddodi mana iyakoki da sunnonin it tak malal imana haƙiƙa imani ya cika imani wala ya stakmila wanda duk bai cika waɗannan ba lam ya stakmilil iman to wato lalle bai cika imani ba fa in a'ish idan na rayu fasa ubayyinu halakum da sannu zan bayyana muku wannan hatta ta'lamu biha ta'malu biha har ku yi aiki da wannan wa in amut idan kuma na mutu fa ma ana ala suhbatikum bi hadith ba na kwadayin in za in aborce ku in har ban mutu ba to in na mutu وإن أمت فما, فما أنا على صحبتكم بأريد بانا كتين أبو توا إذا غريب وقد علقه البخاري في كتاب الإيمان من صحيح بخاري يا كاوان حديث يا علق شي wato ta'liqan sai ran da muka iso mu'allaq alhadith mu'allaq za ku gane menene nake ake nufi da wannan gurin ko ku yi ajiya don ba ilmul hadith muke karanta nan ba amma za mu zo kansa a cikin dirazu da muke karantawa din وقال الله قول البخاري البخاري يا كاو شمتين تعليقي في كتاب الإيمان من سيئه أتكلم كتاب الإيمان من سيئه وفي الحديث يا ذو حديث أفضل الأعمال mafi fitin dukkan ayyuka shine alhubbu billahi kai yin soyayya saboda Allah ka so mutum haka kawai saboda Allah ba don wani abun duniya ba wal bughdu billahi da kuma iyayya cikin zatin Allah in za ka ƙi mutum ka ƙi shi saboda ba ruwansa da harakan Allah kar ka ƙi mutum saboda wani gharab na duniya aga kana gaba da mutum a bincika aga kawai saboda abun duniya ne to Allah wajen amma in ya ɓata addinin Allah Allah ya taɓa to in ka ƙi shi kai gaba da shi saboda Allah to wannan gaban kaji annabi ya ce ma babu aiki da ya irin wannan matsiyaci mai lalata addini da kai da shi kamar annabi Musa da Firauna aji da kyau ba eh munafikin addini wadda wato yake kin Allah yake kin manzon Allah gashi in ji annabi afdalul a'mali al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi in za ka yi soyayya a ga soyayyar ka ta Allah ce in iyayya ne ma na Allah ne saboda an taba Allah mutum na ba na Allah ba kai ka ji addinin musulunci da wani abun mamaki ka taba jin kiyayya wai wanda ta halatta wai shine kiyayya dan Allah haka mai alim ya faɗa wa yarda lahu wa yaghdaba lahu wa yabghudha lahu kuma har yanzu in zaka yi mutu ka kishi don Allah in zaka yi fushi da shi ka yi fushi da shi saboda ne don Allah in zaka yarda da shi kuma ba ka yarda da shi saboda Allah duk ya zo tun a alim to kana ga kana gaba akan duniya mala waye kawai akan gona kun yi rikicin gona shikenan kace daga kai ni da shi kan har al'iyama ta tsaya wannan aikin banza ne ko akan mata ya daga ka ya kwana ka da ƙasa shikenan kace to tunda yayi aure wannan matar ni kuma ni da shi har har har ma jiya bayyana gaba babu babu kakkautawa to kai a banza amma mutum yana lalata addinin Allah yana rena manzon Allah yana abubuwa irin wa'annan to wannan in ka kishi ba shi ba zatin ka sakaki ba wannan kiyayya saboda Allah ta halatta babu ma aikin da ya kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawu Abu Dawud wannan riwayar Abu Dawud da an Abi Zarr radiyallahu anhu daga Abu Zarr da muka karanta hadisin sai kun tuna wa fil hadisi aidan ya zo hadisi har yanzu afdalul imani mafificin imani an tuhibba lillahi to fa kaji har yanzu ne kai soyayya dan Allah wa tabghuda lillahi kai gaba saboda Allah wai wa yake magana nan ne gaba annabi Muhammad da haka in mutum ya sake layi kawai in dai da gaskiya sake layi bakar kuma kai ne baka gane ba kar mutum ya wuce kuma makaɗi da rawa kar kila kai ne baka gane ba kamar yadda wasu suke mana mutum ya zo ya hana a ciyan kanka ya hana auren 'ya'yanka in ya ganka yana garin ya ma ina garin mushirki wai kawai don kai taron suna misali kenan wai ko kai maulidi ya dauki gaba da kai in kai sallama bare an samu a wannan jahili ne baki ba wannan bane ake magana duk wanda ya keta alhurman shari'ar Allah to Allah ya keta to kai kuma ba kai ba irin wannan mutumin sai in ya dawo ya tuba sai dai babu laifi in mai karɓar nasiha ne ka masa wa ta'amala lisanaka fi zikrillahi azza wa jalla ka sarrafa harshenka kuma cikin ambaton Allah mai girma da buwa kullum ka rika sarrafa ma'ana harshenka cikin ambaton Allah wa an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsi ka so wa mutane kuma abin da kake so wa kanka wa takraha lahum ma tukrihu li nafsi ka ki musu kuma abin da ka ki wa kanka kaga wannan hadisi ya faɗaɗa wancan ya sharhance wancan la yuminu aduk mata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi to kuma sai ka ki wa kanka eh dan uwanka abin da kake yi wa kanka duk abin da baka so to karka sowa dan uwanka baka so a zage babanka to karka zage baban wani kai kullum bakin ka ya budu kai ka za ka dubi mutu ka ci ubanka an ji maka dan wani ma in ya dan taba ka ka lafta ma ko uwa ko ubansa kai kuma da zaran mistakenly wani ya dan yi kuskure da kai dan kazanka sai ka ce ni za ka zage ubana ni din ni za ka zabi babana a ko baban kan shi daban ne kai duk motsi da kawaici kai na zagin uban wasu da an sabu kuskure ka dan wani ya zagi naka shikenan sai ka hayyako duniya ta nemi tashi sannunka baban kan shi kafa hudu ne da shi da za ka zagi na wasu kai ba za zage shi ba to ka kiwa dan uwanka abin da ka kiwa in ba ka son abu karka yi wa wani in kana magana ba ka so amma dariya to kar wani yana magana kai ta mai dariya in dai ba ka son abu ka auna kawai duk abun da ba ka so ko kana cikin magana a tsoma ma baki ba ka so to kar wani yana magana ka tsoma ma baki ko kuma a kai a duniyar Allah gaba abun da kake kamar reni to kar ka rena wani a ba ka son shishigi to ka kai wani shishigi ba abun da kake a duniya kamar wani dauki hannu ya daura a kanka to kar ka daura wani yi ba tunda ba ka ba abun da kake kamar wannan to kar ka kuskura ka daura wani duk abun da ka kiyo kanka to ka kiyo eh dan uwanka kuma ai kai din ba na daban bane ba ka son a saba ma alkawari in an kuskur aka saba ma alkawari duniya ta nemi tashi to karka da kan zama mai saba alkawari kuma kai dai da sauran ka ja komai ma ka haka ba ka so amma barna kar kai wa wani barna amma kai za ka yi kuma ba ka so amma haba bawan Allah to wannan duka dai duk wani abun da ka dunkule komai da ba ka so karka yadda kai wa wani abun kuma da kake so kai wa wani kana son a girmama ka girmama mutane sai ka ga girma a ba ka so a rena ka kuma kana rena mutane kuma ka ce za a girmama ka ka ta ina kuma da zai yi ba wa an ta kula khairan aw tasmut kuma in za ka yi magana ka faɗi alkhairi ko kai shiru wannan hadisi rawahu tabarani imamu tabarani ya fi da shi an mu'az ibn anas رضي الله عنه لدى معاذ بن انس الله يهتدش وفي ايضا يا دوكما اتكن دبران دي هر ينزو افضل الاعمال بعد الايمان بالله mafi ficin imani ai ayyuka mafi ficin ayyuka bayan mutum ya yi imani da Allah aiki da ya fi girma shine a tawaddudu linnas shine son mutane ka zama mai son mutane amma mutum ya zama mai kin mutane a yayi asara ka kuskura ka zama mai kin mutane ka zama mai son mutane man of the people ko koya ka kuskura ka zo kai gida ya zama ba ka so kowa ya zo gidanka kai a duniya a halki kawai ka yi asara a'a a rika ganin jama'a to zai nuna kai mai kyakkyawan hali ne munin hali ne zai zama ba mai tuna ma kofar gidanka balle ya zo an kai mai son mutane ne za su rika zuwa gidanka duk mutumin da ya zo ko bai ji daɗi ba zai dawo ma zai yanke abu to mafificin aiki in ji manzon Allah bayan imani da Allah shine son mutane ba mutum halin da ya muni ba zai so mutane ba in bai so mutane ba ba zai shi cikin mutane ba sai wani shi kadai kullum yana yana yana fada da kansa yana fada da kansa shi kadai shi kansa ma bai yarda da kansa ba balle mutane to karka yadda ka zama da irin wannan hali rawu barani fil kabiri wannan ma dai tabarani ya fitar da shi a cikin المعجم الكبير ناشي عن ابي هريره رضي الله عنه لدى ابو هريره الله يجزيه وفي ايضا يا زوري هل ينزو اتكين طبران الدي من اعب لله دو ود يسويا سبود الله يسويا سبود الله وابغض لله yayi gaba saboda Allah kai ka ji ba wannan in ba annabi ya faɗa ba in wani ne yazo yana faɗin wannan magana ya zaka yi zaka ce kai juwa yara gaba kuma saboda Allah ta yaya wa abu gaba lillahi yayi yayi gaba saboda Allah iyayya kenan saboda Allah wa aba lillahi ya bayar saboda Allah duk abin da zai cire bayar ya bayar dan Allah wa mana lillahi ya hana ma saboda Allah to fa ka dubi maganganun nan ba mutum ya zo ya tambaye ka Allah wani taimaka min da da ishirin mana da Allah Allah ka ce don Allah kaga ya haɗa ka da Allah kam ko to sai ka auna kaga ishirin din nan kana bashi sigari zai je saya shan sigari din Allah ne tambaya nake da shan sigari ko kuma ilawa babban ne dan giya ne shi giya zai giya shi zai tafi bambur sai zai ce don Allah ya haɗa ka da Allah kuma sai ka bashi da Allah da ka bashi kam ka taimaki hanyar Allah ne ko ko kuma ka ka lalata hanyar Allah to sai ka ce wani eh wannan 20 ko 50 da ka tambaya nan kai hakuri ina ina da wani abun da zan yi da ita ya kama kar ka ce ba da shi kai ƙarya akwai wani muhimmin abu da zan yi dama babu ne an taba kuɗin da babu wani muhimmin abu da za a yi da su sai kai kai ta'awili kawai ka ce wane lallai akwai hamsin din nan tabbas kam lallai akwai amma gaskiya akwai wani muhimmin lamarin da zan yi da ita don Allah kai hakuri eh dama mana akwai muhimmin lamari mana yoko da yana tafiya yana bacewa ka ka zamu wani makafo ka bawa akwai muhimmin abun da ya fi wannan ne wanda zaka je ka tsara tsalaya kana ji in ka sai rake ka sha ya fi wannan ko kusa to shine wanda ya hana don Allah ka sani mutum babu kirki zai yi da abun bai ka bashi to hana shi kawai to kaga ka hana don Allah ne amma ba wai haka kawai don haka kawai ka hana mutum ya fitta kunyan sai tambaye ka ira wani abu mai amfani zai sai ka hana shi to wannan kuma ka ji da shi ka zama cikin manna'il lil khair mu'tadil alim man la man na'il fil masu har alkhair in an nema ka fada can kuma kaga can ma za a juya ko kuma wa yamna'una al ma'ud masu hana taimako wanda ya annabi yace wanda ya so ya soyayya don Allah yayi iyayya don Allah ya bayar don Allah ya hana don Allah faqad takmala al iman hakika wannan ya imanin sa ya cika sai imaninsa ya cika dan kana kana gaba da wani don gar na duniya rawa abu dauda wannan hadisi yana cikin abu dauda wa biya da kuma yana cikin abdiya fil ahadith al mukhtara ya zo a cikin addiya fil ahadith al mukhtara an abi umama daga abu umama radiyallahu anhu Allah ubangiji ya yarda da shi وفي صحيح يازو صحيح عن انس دغ انس مرفوعا مرفوعي هكا من الله صلى الله عليه وسلم cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwansa mal yuhibbu li nafsihi abin da yake duk yake so wa kansa wa fi riwayati yazo a wata riwaya la yu'minu abd la la yu'minu abdun bawa ba zai yi imani ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwansa wal jari da makwabcinsa ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa kansa ma ma'ana in kun tuna mun karanta ta a cikin adatul umum ko dukkan abin da ya so wa kansa to ya so wa ‘yan uwansa da makwabtansa dukkan abin da ma kun tuna aiko tana cikin adatul umum a usulun fiki da muka karanta duk abin da yake so wa kansa to gaba ɗaya so wa ‘yan uwansa ما يحب لنفسه ولجاره ما يحب لنفسه وفي أخرى يضع رواية دبا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير هي سوى دان uwansa musulmi abun duk da yake so kansa na alkhairi kafin imanin sa cika wafi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi an anas marfu'an daga anas kuma shi ma marfu'i ne har kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ثلاث من كنا فيه وجر حلاوة الإيمان أبو أكو دو وده يزم أتكنسو يتانيسو تو يسامو تنتظم إيماني ندى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ندى شيني يزم الله دا النبي محمد يفي سنسو فيدا وننسو يفي سنسو فيدا وننسو ألا لغا أزوجيانسا سوير الله دا سوير منزا الله جازي مسا سن كوع الدنيا wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah kuma so mutum bai son shi don komai sai don Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama ya kuma i komawa cikin kafirci kama yakrahu an yuqzafa fin nari kamar yadda yake kin a ce an jefa shi cikin wutar jahannama akwai wanda yake son a jefa shi cikin wutar jahannama to yadda kake kin a jefa ka cikin wutar jahannama to kuma ka ƙi a ranka cewa akwai ranar da zaka zaka shiga kafirci wal iyadu billahi to wannan wanda biya sa ya ukun nan to ya samu dadin imani wa billahi ya zo a cikin hadisi man sarrahu an zahzaha an nari wanda duk yake so a nesanta shi daga wuta wa yudkhil al jannata a shigar da shi al janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to lallai ya yi ɗayin daka mutuwarsa ta zo masa alhalin yana mai shaidawa ba abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi bawan Allah ne manzon sa ne ya shaida wannan in dai yana so a nesan tashi daga wuta a shigar da shi aljanna wa yati ila nasi ma yuhibbu an yi an yi uta ilaihi kuma ya zo wa mutane da abin da shi ma yana son a zo masa da shi an gane magana ya rika zuwa wa mutane da abin da shi ma yana so a zo masa da abu ya zuwa mutane da mana da sakin fuska ko da fara'a kenan da irin abubuwan duk da yake so na zuwa masa da shi to shi ma ya zo wa mutane da haka ya zuwa mutane da sanyi ba da masifa ba ba da abubuwa duk abin da dai baka so a zo maka da da shi to karka zuwa wani da wannan irin yanayi ko ba wani irin yanayi wani khalid ابن عبد الله ابن يزيد ابن أسد الأسري الدمشقي عن أبيه خالد دان عبد الله دان يزيد دان أسد الأسري الدمشقي دان دمسقس عن أبيه daga babansa an jaddi daga kakansa annan nabi sallallahu alaihi wasallam jaddi annabi ya ce wa kakansa ahibba linnazi ma tuhibbu linafsika ka so wa mutane abun duk da kake so wa kansa kanka duk abun da kake so wa kanka to kaso wa mutane ma ya gaya kakan nasa wa fi riwayati ya zo a ta riwaya kala yace haddathani abi babana bani labari an jaddi daga kakana annahu qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yake min atuhibbul jannata shin kana son aljanna wa zai ce a qultu na'am yace zan ce eh kai ya rasulullahi qala yace ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika kasowa dan uwanka abun duk da kake so a kanka rahu babarani da barani ya fi da wannan hadisi kala al-haisani imam haisani yace rijaluhu thiqatun mazajin wannan hadisi amintattu ne thiqat ne qultu nace na'am kwarai innahu lakama qala wannan magana yana tana nan kamar da ya faɗe ta illa anna khalid ibn abdullahi maulana sharif ne yake magana yace sai dai shi khalid dan abdullahi hada wannan lam لم يعمل بهذا الحديث wato bai aiki da wannan hadisin ba fakana minan nawafil shi yana cikin nawafil masu zagin masu iyalan gidan manzon Allah sallallahu irin su jalujo jalingo kenan nawasif masu zagin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ibn ma'in fihi ibn ma'in yace a cikin a cikin sa shi shi waye Khalid ibn Abdullah kenan rajul su'in yace mugun mutum ne mutumin banza ne shi ya kawo fi ayi yana zagin sayyidina ayi kaga layin su dan taimiya kenan da kananan su irin su jalujo jalingo wa qala az-zahabi imamu az-zahabi yace saduqun lalle saduqu ne na ga muku ne saduqu mubalaga ne na na sadiqu ko lakin da nasibi sai dai ba nasibi ne shi yana zagin jigofin manzon Allah ba ghayrul zalumin az-zalimi ne az-zalimi qultu nace utila sanata 26 ba'da mi'a to sai mu kwana an kashe shi shi Khalidu hijira tana da shekara 20 da shida ɗari da ishirin da shida an kashe shi hijira tana da shekara ɗari da ishirin da shida sana ta fitta wa ishiruna ba'dal mi'a ɗari da ishirin da shida kenan da haka dai wannan ku ya kuri wancan irin fashin baki da muka saba ba mu tsaya muka yi ba wato shi din ma dai na so mu tura karatu duk karatukan na fi so yanzu mu ta tura su samu mu gama mu shiga wasu littattafai da hankali ko wani hadisi wata rana in mun zo muka haɗu a wani ne mai masa kashin baki ne insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين